islam suka sarraha sannan ibn abi zaid Allah saka masa da alheri ya fito fili ya bayyana
na bi mafhumin amidan da mafhumin amidan din da yace bi qawlihi da yace wa in aftara fi tadawwihi hala kaunihi sahiyan idan ko mutum ya sha a azumin da yake na nafila ya zama shan azumi ko kare azumin da ya bi sarrafarwa ne aw mukrahan ko dole aka yi masa fala qada alayhi to wannan ba a cewa sai ya rama azumin
ya adam ta'ammudihi domin bai da gangan ba da ganganye ba
lakin yajibu al-insaku bi sai dai wajibi ne ya ci gaba da rike baki ragowar yinin nasa
waqtu lifa an samu saɓani hina da qada'ihi a cikin maganar ko an so ya rama ko ba so ba wancan ne da aka ce falakara alaihi ana nufin na wajenci na'am ba wajibi bane sai ya rama wannan azumin to amma kuma ko da yake ba wajibi bane an so an so ya rama ko kuwa ala qawlaini a musu zan cikin tare
wa mislun misali nasi al-muqaddid daruratin mai mantuwa ya sha azumin na nafila kamar wanda ya sha azumin nafila don wata larura kaju'in kamar tsanancin yunwa ya zama za ka kai shi wani hali aw ko adashin kishirwa hal wajhin ko don wani dalili ka amru shehi kamar umarnin shehinsa aw ahad abwayhi ko ɗaya daga cikin mahaifansa suka umarce shi da cewa ya ajiye azumin wal muradu shaykhahu to shi ma ba magana sai ya rama ba wajibi ne akan su sai ya rama ba a awal muradu abin da ake nufin shehu bil ilmi aw dariqati shehin sa na ilimi ko na dariqa aka ce asali dai na dariqar ake nufi amma na ilimin ma ya shiga amma ana asalan to na dariqar ake nufi amma na ilimin ma ya shiga
ولما كان عدم لزوم القراء في الفدر a yayin da rashin lazuncin ramuwa a cikin shan azumi لا على وجه الأمر ba bisa fuskar gangan ba مختصا بالتدور ya keɓanta da azumin nafila قال shi ya sa shehu ibn abi zaidin ya ce به لا في صوم الفريضة saɓanin azumin farilla shi فإنه, wannan wanda duk ya sha a cikinsa da mantuwa sai ya rama
فإنه يجب قضاؤه wajibi ne sai an rama wajibi ne a rama shi ولو بفدر النسيان ko da inda aka sha da mantuwa
وسواء رمضان أو daidai غيره watan ramadan ne ko waninsa
من نحو كفارة daga kama azumin kafara ina cikin azumin kafara sai mance sha to sai ya rama
أو نذر ko ko bakanta إلا المؤينة ya kuma sauran sai ko ba bakanta muayyana da azumin wannan bakanta wanda suke an ayyana ya ji fawati ne malari don rashin lafiya أو kamar حيض misali ya bakanci cewa alhamis mai zuwa sai ya azumce ta dan allah sai kuma alhamis din ya tashi da ciwo ya zama ba zai iya azumin ba to wannan shikenan ba magana sai ya rama مم.
ko mace ce ta ba ta cewa alhamis mai zuwa sai ta azumce ta dan Allah to ran alhamis din sai ta tashi da jini to wannan ba za a ce sai ta rama ba أو نسيان ko mantuwa على ما قال خليل bisa yadda shehu halil ya faɗa a motarsa ولا يجب قضاؤه to wannan ramuwar ba ta waje ba
ولما وقال خلاف بين الأئمة yadda ya zama akwai sabani tsakanin malamai ويكون الاستياك في حق الصائم a cikin hukuncin yin aswaki a haƙƙin mai azumi أشار المصنف mai littafin nan na risala ya nuni لبيان حكم ga bayanin hukuncin yin aswaki a masabar malikawa قوله da ya ce ولا باس بالسواك ba laifi mai as- mai azumi ya yi aswaki على الاستياك ai aswaki da itace ونحوه ko abin da ya kama da haka ما لا تحلل منه daga duk abin da wani abu a cikinsa baya narkewa ko- ko ba a gabanewa
للسائم da wanda yake mai azumi a وغيره.
baki ɗan yininsa قال خليل shehu halilu ya ce وجاز سواك kullum na ya halatta ya azumi eh aswaki shi mai azumi a duk yin ko da bayan zawali
لا باس في كلام المصنف bila ba'asa da ta zo a cikin zancen mai littafin nan mai risala بما على الإذن yana nufin an yi izini an yi izini ya- a mai azumi ya aswaki فلا ينافي أنه يتأكد ندبه wannan bai kore cewa yin aswaki ba abu ne wanda yake mandubi kwarai في وقت الصلاة a lokacin sallah ووقت da الوضوء lokacin alwala ولكن قبل الزوال sai dai fa kafin zawali وأما بعده amma bayan zawali فالجواز من غير ندب to wannan ya halatta dai ba a so ba kama na ba alaihi al-ulhuri kamar da mutuni ya faɗakar a kansa fi shari khalilin a cikin sharhin da yawa mukutasar
faƙar ya jibu ta yiwu yana tsakin ya wajaba za ta kafa zawali ma bi ma yubihu Mhm.
hallufa an jumu'ati alaihi a idan ya zamo gushewar abin da zai halatta ta hallufa in zuwa juma'a ya yi tawakkufi a kan aswakin to dole ya aswakin nan ya samu zuwa juma'a min nawi ra'ayati fasalin kamar warin albasa aw saumin ko ta faru a wasu ko ta faruwa wa qad yahrumu wani lokacin yin aswakin yakan zamo haram kal istihaki bil jawza'i kamar yi a aswaki da ɗanyen itace itan jauza wadda take saurin kama harshe kuma dandanan ɗanɗanan yake tafiya ga makogwaro to wannan yin aswaki da ita ga mai azumi haramun ne walau fi haqqi sa'imi ko da haƙƙin mai azumi ne bai kai da ramadan ba a watan ramadan ba sai da ya zo ramadan ba ko da wani azumin daban ne bal walau Bari.
fi ghairi sa'imi ko da ma ba mai azumi ba ne li ta'lil hurmati istihaki biha saboda an kawo dalilin harancin yin aswakin da ita min zinatin nisa'i cewa bi ana hannun zinatin nisa cewa suna cikin adam mata da na tamurul famma domin takan kawo baki ya ja sai wanda yake a saki da ita ya zama kamar wanda ya sa da jan baki na'am wahabrinhu amma maganan nan ta wajen nan ka tsaya ka rairayo ta. ka tsaya ka kula da ita kwarai kwarai haka gano meye mafita a ciki
wa qad yukrahu akan karanta kal yin istihaki bil udil akhdari a aswaki kamar yin aswaki da ɗanyen da da kore a, wato itace wanda yake ɗanye kore alladhi yatahallalu minhu wanda wani abu shay'un daga cikinsa zai iya zarta yankewa ya tafi makogoro wa inna ma nasal musannifun dajin mai wannan littafin namu ya bayyana ne a fili ka halilin kamar yadda shi walin mai mutasar ma ya bayyana على جواز الاستياء bisa cewa daidai ne a asuwaki mhm, a في جميع baki الأحوال ɗan yini للرد على don yin الشيء rage ga shafi imamin shafi وأحمد da imam ahmad في كراهته عندهما a cikin cewa ba a san a a wato asuwakin a wajensu بعد الزوال bayan karkatar rana daga tsakiya hidin na kara hatihi da mirin asuwaki ne نعم inda kuma a ga shafi'i da imam ahmad لما في الصحيح don ya zo don abin da ya zo a hadisi ingantacce من قوله عليه الصلاة ya har manzo والسلام Allah alaihi salatu wassalam له فم الصائم wallahi warin bakin mai azumi أطيب عند الله ya fi daɗi a wajen Allah من ريح المسك tafiye da tashin ƙamshin almiski ودليلنا a dalilin mu ما في mu da الصحيح muka ce a koyaushe mai azumi ya iya aswaki hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito من قوله daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لولا أن أشك in على banda kada in wahal da al'ummata da na لأمرتم umarce su da cewa su yi aswaki duk sallar da za su yi أي لا أوجبت ai da عليه na wajabta a kansu وهذا يؤم الصائم wannan ya haɗa da mai azumi da waninsa وفي سنن الأربعين ya zace sunan hudu abu da tirmidhi da sai ibnu majah عن عامر بن ربيعة ya rabu da amir ibn rabi'ata رأيت رسول yace الله na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam خمسين maganganun da ya wuce iyakance ya wuce lissafa يستوقف.
yana so a kiwo sai alhali yana cikin azumi وعن عمر رضي الله عنه yana so a ki alhali yana cikin azumi an rabu da sai na Umar Allah ya kare da gare shi كان يستاك لكل صلاة cewa shi ya kasance yana aswaki dan duk sallar da za a yi وهو صائم alhali gashi yana azumi ولا دلالة للإمامين ba hujja ga shugabannin nan guda biyu ومن da تبعهما wanda suke bin su فيما تمسكوا a cikin به abin da suke riko da shi كان الحلوف domin warin bakin لا ينقطع ما دام ba a yankewa ba da wasu mai matuƙar dai uwar hanyi akwai ta
فإن قيل idan aka ce الحلوف أثر عبادة ai warin bakin gugun ibada ne فلا يزال Ah, fala- fala- fala yuzalu fala yuzalu ba daidai bane a ce za a musar da shi الجواب to amsar da za a baka أن أفرل أن الأفرل في التطوعات cewa abin da ya fi amsar da za a baka shine cewa abin da ya fi ne nafila ne duk abin da za a yi na nafila al'ifa'u a ɓoye sallar da za ka yi ta nafila in akwai dama ka yi ta a ɓoye ya fi da ka yi ta a bayyane sadaka da za ka yi ta nafila ba zakka ba in akwai dama ka yi ta a ɓoye ya fi da ka yi ta a ɓoye a a bayyane azumin da za ka yi na nafila ka yi a ɓoye ya fi da ka yi a bayyane
مخافة الرياء don tsoron riya ولا تر على هذا wala yi mutararu ala haza ba za a yi tunani ba akan wannan في إبقاء دم الشهيد da cewa to an ce a ɓoye shi ya fi to me yasa ake barin jinin shahidin li'anna sa'ima domin shi mai azumi munajin larabi yana asiri da ubangiji matsalubu minhu abin da ake nema daga gare shi shi yasa ta nan sun bambanta da mai wanda ya shahada shi mai shahada wannan matsayin na mai azumi bai samu ba shi yasa shi mai azumi abin da ake nema daga gare shi ibra ra'ihati famihi ya kamsasa ko ya kyautata abin da yake fitowa daga bakinsa kai ya zama bakin nasa yana wari bihi lafi shahidi sabanin wanda ya shahada wa ayran li kuma ma ai shi mai shari'a yana da wata bukata a game da wanzuwar jinin mai shahada li yashhadu lahu an don ya shaida gare shi bisa wanda yake da yake fada da shi a ranar alkiyama da aikinsa wala yuqalu ba za a iya cewa ba kaifa takunu ra'ihatul muntina a hissan adeba inda Allah mai rai musu me yasa warin da ake warin da ake jin doyinsa ko kinsa a fili a ce wai wannan ya fi daɗi wajen Allah fiye da kamshin almiski ma ilmihi ta'ala tare ko da cewa ubangiji ya san bi annaha muntinatu ita mai wari ce ko mai doyi ce li anna naqulu dan za mu ba da amsa a nan wanda ya kawo mana wannan itirarin to muna da damar mu ba shi amsa hadha min babi tashbih al-hasan al-shar'i cewa wannan yana daga kamanta alhusni shar'i kyau na shari'a da kyau na al'ada ay anna hadha al-muntina inda na ai wannan wanda yake doyi a wajen mu fil hissi a fili afralu ya fi wa asal ya fi kyau a duban shari'a fiye da ƙamshin almiski inda tabi'i yayin wato da aka aka kada ko aka aka buga uh, almiskin na'am da sabar sa'im alaihi ko yayin da aka yi yimki ga hakurin mai azumin a kansa Hmm. da sabar sa'im alaihi saboda mai azumin ya yi haƙuri a kai wa sabaru shi ko yin haƙuri da juriya amalun salih aiki ne kyakkyawa wa hasul jawabi Ga- gaba ɗaya dai ba za a ji hasilin jawabi a nan annahu laysa al-murad laysa al-murad bi aybihi istilzazahu ba wai ana nufin dan ya ce a- ana samun ƙanshinsa ba wai ya zamo ana jin daɗin hakan wa innama al-murad bi aybihi inda Allah ridahu abin da ake nufi da cewa yana da ƙamshi wajen Allah shine Allah zai yarda da wannan uh, wa- zai yarda da wannan warin na bakin mai azumi wa sana'uhu ala sa'im da kuma yaban da zai yi ga mai azumin bi sababihi da sababin wannan warin cewa saboda ya bauta min ne amma ya haƙula da warin bakinsa to alhamdulillah sai a tashi tambiya ne da kai tambaya ne